mu dan yi wani gyara mana shi na ga wuyansa yana da dan tsayi kaɗan wannan kuma wuyan gajere ne to za mu dawo masa da wannan dan wuyan dan bakin sa ya rika zuwa bakin sa yana sama ba a ji daga wannan kujera wacce ta dawo wannan ta dawo
da dawowa daga gidan gado wato a gidan kurkuku wanda kamar yadda na ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne kuma ba iya ilimin kawai da da'awa kadai suke ainihin gadar annabawan ba har da fituntunu da jarabawa da Allah yake yi wa annabawa da manzanni to kuma haka yake jarraba malamai su ma suna gadan wannan wahalhalin da fitintunu din jama'a mun gane wannan saboda haka a gidan kurkuku gida ne wanda wasu daga cikin annabawa sun shige shi shi yasa malamai su ma suka gada domin su ne magada annabawa saboda haka kamar yadda muka sani nabiyullah yusuf alaihi salatu wassalam ya shiga gidan kurkuku kuma ya yi shekaru a ciki واستبق الباب وقدت واستبق الباب وقدت قميصه من دبر نعم وألف يا سيدها لدى الباب نعم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إذ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا نعم إلا أن يسجن أو عذاب أليم نعم محل الشاهد شيني بي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم wannan gado ne na annabawa jama'a annabi yusuf alaihi salatu wasalam an shigar da shi kurkuku an mai azaba a sakamakon me a sakamakon wato bin allahu subhanahu wataala a sakamakon dogewa da afaf da kamewa da kin bin shayatinul ins wal jin haka ne to me yace me ya faru da ya shiga
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه na'am ولقد راودته عن نفسه فاستعصم na'am ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن
na'am ليسجنن وليكون من الصاغرين wuri na biyu kenan idan bai aikata saban da suke so ya aikata ba da yusjananna zai yi gidan yari zai zama dan bursuna na'am sai wani gurin kuma
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه qala rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن na'am وأكن من الجاهلين annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa rabbi sijinu ahabbu ilayya zaman kurkuku ya fi soyuwa gare shi da ya yi wa me da ya yi wa mujirmai da'a kamar yadda ainihin malam ya faɗi da ya yi wa mujirmai da'a to gwanda ya ci gaba da zama a gidan kurkuku gwanda ya mutu a ciki ya yi shahada to haka ainihin wato ah, wannan tafiyar ta da'awa haka take tun daga kan annabawa har izuwa magadansu annabawa haka wannan al'amari yake kuma duk wanda ya hau wannan tafarkin sai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi kuma idan muka bi ainihin ayoyin da suka biyo baya za mu ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ya shiga gidan kurkukun kuma da'awai ya ci gaba da yi da'awar ya ci gaba da yi da karantarwa balma da waɗanda suke cikin gidan yarin suka mai fatawa game da mafarki sai ya kawar da fatawar sai ya koma yana musu da'awa kan tauhidi da aqida sannan daga baya sai ya dawo kan tambayar su me suka ainihin wato tambaye shi tambaye na'am فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نعم.
إنه هو السميع العليم نعم.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين نعم ودخل معه السجن فتيان نعم قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا نعم وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين na'am nabbi'ina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin kun ga su fassarar mafarki suke tambaya amma shine yace musu قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما sai ya kwantar musu da hankali ya ce babu wani mafarki da za ku yi game da wani abinci ko abin sha kuna shayar da sarki ko kuna ciyar da shi kaza face zan fassara muku shi babu wani kokwanto akan haka amma kafin wannan
ذلكما مما علمني ربي na إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون sai ce to ba wannan topic din ne yake da muhimmanci ba bari ku ji ni na bar wata al'ummar da ba su yi imani da Allah ba sun kafirce da Allah wannan shine labarin da ya kamata ku tambaye ni ba maganan mafarki ba ba maganan tsarki ko alwala ko wankan janaba ba tukunna domin sai da tauhidi da aqida ne sauran furu'a suke tabbata su karbu sai ya ce musu menene واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب yawwa inda nake so a zo ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء mai mai tata ma kana lana ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ko da shehu tijjani ne ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ko da inyas ne
ما كان لنا ذلك بالله من شيء ko da shehu abdulkadiri ne ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ko da shehu dan fodiyo ne ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ko da ra'asul jarima ne ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك.
شيء.
na'am ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ya isa haka jama'a abinda muke so ku fahimta shine gidan kurkuku gidan gado ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya shiga kuma ya fito al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani al-marwazi ya shiga gidan kurkuku an azabtar da shi haka al-imam al-buwaiti abu yaqub yusuf bin yahya ash-shafi'i al-misri shi ma ya shiga gidan kurkuku bal shi bai ma fito ba a ciki ya mutu sannan al'imam nu'aym bin ahmad almarwazi shi ma ya shiga gidan kurkuku tare da su ainihin al'imamu ahmad shi ma a ciki ya mutu bai fito ba jama'a al'imamu abu hanifa shi ma ya shiga gidan kurkuku an gane wannan ko sannan al'imam al-khuzai shi ma haka sannan shekul islam ibn taimiyya shi ma ya shiga gidan kurkuku shi ma a ciki ya mutu sannan al'imamun albani al'allamatul muhaddis shi ma ya shiga gidan kurkuku har sau biyu wannan sunna ce ta bayin Allah subhanahu wataala daga cikin annabawa da manzanni kamar yanda ne kamar yanda malamai suka gabatar kafin mu fara fassara wannan kasidar daidai abin da ya samu mu sani abin da ya shafi magana ta alisti'ana ko alistigasa mas'ala ce wadda take wadiha a fili wadda har kafiran annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun fahimci karatu domin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ya samu wa'annan mushrikan suna bautar ne wa qalu la tazarunna وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا to me yasa suka faɗi wannan ai sakon da suka ji daga annabi nuhu ne ko alayhi salatu wassalam ya ce su bar bautan waɗannan gumakan gaba ɗaya sai suka fahimta har suke ba da labari Allah subhanahu wata'ala yake hakaitowa sun ce ya ce musu a bar bautar suwa da yahud da ya'uq da nasra ashe sun fahimci sakon tauhidin shine ne a bar bautar kowa a daina roƙon kowa a daina neman agajin kowa sai wa sai Allah wayannan mushrikan sun fahimci wannan karatun amma na yanzu su su fahimta sannan mushrikan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Lahabi ya fahimci wannan karatun Abu Jahl ya fahimci wannan karatun wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب aj'al al-alihata أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب saboda tsabar sun fahimci karatun ma har suna cewa wannan abun mamaki ne aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu duk abeba dan bautan nan su lata su uzza su manata su ubal duk a kade su a mai da ilahan wahida shi kadai za a bautawa musulmi ne suke faɗin wannan ko kafirai su suna faɗin damuwarsu ne amma karatu suke koyawa mushrikan yau ko ba sa karanta alkur'ani ne wayannan duk sun fahimci wannan karatun kafirai ne mushrikai ne amma na yanzu wanda suke da'awa da iddi'a'in su musulmi ne amma ba su fahimci wannan karatun ba da ma dan anti ya fahimta ba da ce dan anti ya fahimta sai dai bai bu ba wallahi musta'an saboda haka wayanda suka ki su tsaya su yi bayani filla filla daga cikin masu da'awa malam ya zo ya yi bayani me ya same shi gashi lafiyar shi lau cikin koshin lafiya kullum yana kan mimbarin shi na da'awa da yanzu sai a ce ya mutu ko kuma yan bid'a ko waliye sun mai kwari sai mu ce Allahumma la namat a'yunul jubana Allahumma la namat a'yunul jubana Allah ka hana idan matsorata bacci saboda tsoro ku ki fadin tauhidi saboda tsoro ku ki fadin aqida ingantacciya tatacciya shekul allama almuhaddis shi kuma ya ce allahumma la namat a'yunul juhala ya kara da aljuhala domin duk wanda bai san tauhidi da aqida ba jahili ne ko da shine yafi kowa ilimi a duniya duk ilimin da kake da shi in dai baka da ilimin tauhidi baka da ilimin aqida wallahi kai jahilun ne murakkabun aswad shi yasa ainihin wato abdullahi gwanda a cikin daliya yake cewa wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi asri dalali wa ma fudi yace mutum zai ta zama jahili kuma ya jahilci cewa shi jahili ne har ya zama fursunan yaki a hannun jahilci bai sani ba ba wanda zai fanso shi saboda haka waɗanda ba su san tauhidi ba duk girman rawanin da suka ɗaura duk girman alkyabbun da za su rataya wallahi wallahi jahilai ne a gurin Allah jahilai ne a wurin manzanninsa jahurai ne jahilai ne a wurin dukkanin wasu mumine masu tauhidi saboda haka lallai mutum ya sani duk wani li'irabi da zaka yi duk wani mantiki da zaka zo ka bayyana duk wani tafsiri da zaka zo ka sauke na alqur'ani ka karanta littafan hadisai wallahi wannan baya nuna kai muwahidi ne ko kana da aqida karatun aqida daban wannan daban saboda haka na'am الفقه الأكبر الفقه الأكبر نال الإمام أبو حنيفة wanda littafi ne na aqida kenan yana nuna maka akwai al-fiqhul asgar shine furu'a kenan wanda muke cewa fiqhun misali saboda haka lalle mu sani dole aqida ita ce farko tauhidi shine farko wannan shimfida kenan a takaice a kamar yadda muke gani wannan littafin ainihin wato kasida ku yi hakuri an samu mudakhalat haka a cikin kar a ainihin gabatarwa din shi yasa al-muqaddima din ta dan tsawaita kai tsaye idan kun kalla al-qasidatu nuniyya fil isti'ana wal masail al-aqdiyya wato qasida wadda ainihin wato take annuniya wadda za ta yi bayani game da abin mas'ala ta al-isti'ana da al-istighatha wato neman agaji da neman taimako mahallin shahid din da nake so mu fahimta anan yan bid'a kamar yanda malam ya sha bayani suna takhliqi suna khalqi baina abubuwa wanda suke mabambanta mu muna magana ne akan al-isti'ana wal istighatha ba muna magana ne akan at-tawassul ba ba muna magana ne akan ash-shafa'a ba ana magana ne akan al-isti'ana wal istighatha dake cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine abin da ake magana na fastajaba lahu saboda haka al-isti'ana wal masail al-aqdiyya da wasu mas'aloli na aqida waɗanda suka taso daga azumin da ya wuce zuwa yanzu wazzab an doktori tauhid da kuma ba da kariya ga daktan mu na tauhidi jama'a dakta na aqida domin bai bawa malamai kariya wannan yana da asali a addinin musulunci domin malamai su ne suka yi dakon addinin jama'a baiwa malamai kariya ba bambadanci bane ina fata mun gane wannan domin sune mai sune isnadin addinin namu idan muka bari aka rusa mana isnadi to addinin ma ba ya rushe jama'a so da haka zaka zo suna wai me yasa za a ke magana akan ar-rijal a koma kan masail to ta ina aka samu masail din ba rijal din sune suka yi da kwan masail din suka kawo mana ba shi yasa ibn sirin yake cewa al-isnadu min ad-dini walaula al-isnad laƙala man sha'a ma sha'a so da haka dole ne mu dinga baiwa malamai kariya waɗanda suke kira zuwa ga tauhidi suke kira zuwa ga aƙida kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi kariya da ainihin wato ƙarfinsu da dukiyarsu da iliminsu da harshensu Asanu bin Sabit ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da balaga shi da zalaka shi na zance haka Abdullahi bin Rawaha wannan ba wani sabon abu bane saboda haka a ƙarƙashin wannan kenan wannan koyi ne da irin wancan aikin na farko na magabata jama'a mun fahimci wannan saboda haka a takaice za mu fara da muƙaddimar wannan ainihin kasida idan mun kalla za mu ga ainihin baiti na farko ariya hamanhu wa muqfi'ul kufrani litasharraqi bi musafirin jawlani فلتهبطي جبلا عظيما رافخا جبلا بكنش البوت ذي الأركان جبل العقيدة والتقى والعلم والآثار والتوحيد والقرآن أرياح ياك إسكا mallakar man wannan ubangijin da huwa shine mutfi'ul kufrani mai kashe hasken kafirci mai ainihin yin fata-fata da shirka ya ke wannan iska wadda kike mallakar wannan ubangiji litasharraki bi musafirin ki kwashi wani matafiyi jaulani wanda yake kekkewayawa wurin tafiya yana neman garin tauhidi inda zai sauka ya fakin yana neman inda ake karantar da aqida saboda haka wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wa li sulayman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr saboda haka faltahbiti jabalan aziman rasikhan litasharraqi ki gabas ai garin Bauchi yana arewa maso gabas ne ko geographically yawa arewa maso gabas saboda haka faltahbiti jabalan aziman rasikhan yake iska in kin dauko wannan matafiyin a ina zaki sauke shi in kin zo gabas ina zaki sauke shi faltahbiti ki sauka akan jabalan wani dutse aziman mai girma rasikhan wanda ya kama ƙasa ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu saboda haka faltahbiti jabalan aziman rasikha wani zai iya tambaya to wani dutse ai akwai duwatsu da yawa a Bauchi sai muka fayyace muka ce jabalan bitanshin Bauchi bil arkan dutsen da yake a ainihin unguwar tanshi dutsen tanshi na ainihin Bauchi ma'abocin wato rukunnai da ainihin filas da kuma mai shika-shikai wanda yake zaune da turaku a kai jabal al'aqidati dutse ne wanda shi kanshi yanzu da zai yi magana zai ce ya kunkwada aqida da za a yi nufin Allah zai bashi dama ya ainihin yi bayani da ya yi bayani da cewa ya sha karatu na taqawa wa tuqa wal ilmi wal athar wat tauhid wal qur'an qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna da dutsen tan shi zai yi magana shi kanshi sai yayi bayanin cewa lalle ana karantar da tauhidi da aqida a wannan gari da mimbarin malam zai yi magana Allah zai bashi dama shi ma da sai yayi jawabi yayi bayanin cewa lalle shi sheda ne a gaban Allah cewa malam ya karantar da tauhidi ya karantar da aqida babu tsoro babu wani kama kama babu munafunci kuma jama'a sun fahimta sun gane shi kanshi azumin watan Ramadanan da Allah zai bashi dama yayi magana da sai yayi bayanin cewa lalle a cikin shi akai bayanin cewa ba a neman taimakon inyasi ba a neman taimakon tijjani ba a neman taimakon sida abdulkadiri har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a neman taimakon shi in an shiga musiba saboda haka wanda zai mutu ya mutu wanda zai rayu ya rayu haka karatun yake ba wani tawili ba wani taharifi babu tabdili babu tagyiri balle ainihin wato ta'dili jama'a mun fahimci wannan da kyau haka karatun yake wala Allah kilan wani yace to me ya kawo a jinjinawa ga dutse ko ai kaza wannan dabi'a ce ta shu'ara jama'a dabi'a ce ta waka ana dan ainihin wato yin abin da suke cewa zikirul ablal a dan ambaci asar da suke kusa da wuri da za kifana biki min zikira hadidi no manzili malam kubiya so da haka ijribi na jariyan bi kulli sakinatin ya ce wannan iskar ki ci gaba da tafiya da mu cikin natsuwa wa salamatil ainani wal ainaini wal abdani al ainaini ne sai ku gyara wa salamatil ainaini wal abdani idan mu abuɗe cikin salama mu zo lafiya mu sauka a wannan gari mai albarka to ba ni kadai ba domin can mun kawo shi a siga ta ifradi bi musafirin to dukkanin jama'an Najeriya da jama'ar duniya baki daya fatasharraqu ya qaumu in safartumu sharqan bidutsan tanshi ya ikhwani wayanda za su taho daga Maiduguri da wayanda za su taho daga Kano da wayanda za su taho daga Kaduna da wayanda za su taho daga Difa da wayanda za su taho daga Ghana duk fatasharraqu ya qaumu in safartumu duk ina suke yowa arewa maso gabas dutsen tanshi saboda haka ko ajiya ma mun gani ai ga sunan sun zo hadis bila haraj daga wurare mabambanta suka taho dukkanin su gabas suka yo jama'a sun taho baladu tauhid baladu sunna baladu aqida wa manhaj salaf as-salih saboda haka bi madinatin sharqiyyatin salafiyyatin yake wannan iska kamar yadda kike dauko annabi Sulaiman ki dauko mu ki kawo mu wannan gari wanda yake a gabas salafiyatin gari wanda ake karantar da manhajin salaf Allahu akbaru manzilul iman sarki ya tabbata ga Allah wannan bauchi ita ce masaukin imani bauchi ita ce masaukin sunna masauki na aqida tatacciya to ya ku matafiya idan mun taho mu da muke wancan gari da waɗancan da suke wannan gari in mun taho mun zo bauchi mun zo dutsen tanshi me za mu yi fatawakkaku in kun zo ku yi birki a dutsen tanshi litusafihu bi imamina ku zo ku gaisa da limamin sunna imamu ahli sunna shaykhul islam al mujaddid hafizahu idan ka san baka shirya karantar da tauhidi da aqida ba in ka san kai matsoraci ne ka je tele dinka maka siket ko zani kawai ka shiga cikin mata ka ba kawai mu san cewa kai ba namiji bane an gano da kyau ko ka cire kakin gwagwarmaya ka koma cikin civilian ka zauna kawai ka ci gaba da mai hirarka cikin matanka da 'ya'yanka amma ka san kai matsoraci ne ba za ka iya karantar da tauhidi da aƙida ba ka shigo fagen daga an matsa ka gabo kana cewa ayi haƙuri saboda haka wannan tafarki ne na gwagwarmaya wallahi wallahi matsorata wallahi ba sa iya wannan aikin duk zabo duk matsoraci ba zai iya karantar da tauhidi da aqida ba kuma ka sani duk inda zaka je in dai zaka karantar da wannan tauhidi da aqida wallahi sai sun yi fada da kai wallahi sai sun yi fada da kai bari ku ji sharrin masu fakewa da usulubi ko sharrun ne kadim fa ba wani abu ne na kwanan nan ba fa a iya tarihin da a wasu sunna na ƙasar nan waɗanda suke masharrantan cikin gida na cikin gida su ne masu fakewa da usulubi su ne suka dinga yi wa sujad jafar da sharri su ne suka dinga yi wa sa albani raddi su ne suka dinga fitinar su suka hana su sakat su ne suke cewa ba su da salo ba su iya wa'azi ba ba su da hikima su su ne yanzu suka dawo daga jami'a suka yi digiri na ɗaya da na biyu da na uku saboda haka su ne yanzu za su zo su fara da'awa kuma wallahi billahi azim galibin su sanda suka bar Najeriya ba malamai bane ba masu da'awa bane su a zatansu za su dawo kasar ne su tadda ita fanko ba wani aikin da aka yi amma sai suka dawo sai suka tadda abinda suke tunanin za su zo su karantar din tuni wasu sun yi maimakon su zauna da tsarkin zuciya su cira hassada da gilli su ci gaba su dora daga inda aka tsaya ko ba haka ba su tambayi yan gari ya garin yake su tambayi waɗanda suka dade a cikin fagen yaya al'amarin yake su haɗa gwiwa a ci gaba da aiki saboda Allah sai suka nemi su rusa abinda aka yi a baya su ne za su ɗora gini wallahi akwai wanda yake faɗi yake cewa bayan mala albani Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi ni na ji shi da kunne na sai yake cewa kun gani ko bai fi wata shida ba da ya je ba an kai shi kurkuku ba an sako shi ya yi kilemin ɗin damages daga baya ya biya dubu ɗari biyar in ban manta ba na shigar da ƙara to ba a fi wata shida ba da wannan in ban manta ba aka kashe shi saboda haka sai wannan yake cewa mai da'awa ne sai ke cewa kun gani ko yana gaya ɗaliban shi kun gani to me amfanin wannan taratsin da yake yi gashi di ya gaba sun mai kwab ɗaya sun kashe shi ya je ya yi asarar kuɗinsa ya je ya yi kaza ya yi kaza amma ya manta hadisai da ayoyi da suke nuni zuwa ga me zuwa ga cewa sayyidu shuhada man hamza wa man wa rajulun qama ila man imamin ja'ir fa amarahu wa nahahu fa qatalahu daga cikin waɗanda suke shugabannin shahidai sune waɗanda ne wanda suka tsaya suka ainihin wato yi umarni da al-ma'ruf suka yi annahyu anil munkar ga shugabanni sawa'un sun ba su dama sun musu gaba da gaba ko ba su samu dama ba sun toshe hanyar sun hau minbari sun yi bayanin su di ya shiga ciki wannan aka kashe su manzo Allah sallallahu alaihi ce shahidai ne to yau wani yazo yana cewa wai yayi aikin banza me amfanin taratsin saboda haka jama'a mu sani wallahi duk wanda kuka ga yana karantar da tauhidi da aqida ba wani kalubale da ya dame shi ko to ba a fahimta ne jama'a ba ta ganewa in dai ana ganewa to wallahi bai isa ya zauna lafiya ba bai isa ya zauna lafiya ba ah kafi annabawa usulubi ne kafi mursalai da manzanni salon iya wa'azi ne ba cutar da su ba to rashin salo shi ya janyo aka cutar da su kenan ko a ashe wannan yana nuna maka ba wannan bane ba wannan bane hanyar ce haka take sunna ce ta Allah saboda haka fatawaqqafu litusafihu bi imamina doktori tauhidin bila qawlani فهناك مركز شيخنا idan kuka zo to akwai cibiyar malamin mu Idris Abdul Aziz rahima hafizahullah ta'ala wa rahimahu man darasa alkitaba wa sunnata al-adnan wanda ya koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah ya koya ya koyar ya kwanci ya kyankasa yawa saboda haka ku tsaya ku gaisa da shi gashi nan suna ta zuwa in baka zo ba wasu sun zo sun zo sun gaisa da shi kuma sun faɗi albarkacin bakin su kuma mutane sun fa'idanta saboda haka fatawaqqafu litusafihu bi imamina doktori tauhidin bila qawlani fa hunaka markazu shaykhina idris man darasa alkitaba wa sunnata aladnani saboda haka ramadul uyuni lallai shi malam ya zama ne ya zama ciwon ido ga mushrikai da yan bid'a shine ramadul uyun daga ramada yarmadu ramadan ramadul uyun ciwon ido ne ga yan bid'a wa gussatul hulqumi kaikayin makogaro ne ga yan bid'a makara ne ga mushrikai Ah, baka ga dan a caba ba ma ya ce ba zai kawo wanda zai zo makarantar malam ba ne malam ya masa ya zagi baban shi ko baban shi ne tauhidi ya karantar ya ce a bauta wa Allah shi kadai shi kuma me yake jin haushi shi yasa da kuɗi ma za a biya shi ya kawo ne ya kawo bako zuwa ga markazin malam amma ba zai kawo ba saboda bai saboda malam ya zama ramadul uyuni wa ghussatul hulqum idan wani ya ce a ina mallam yasdukan wanda yake karyatawa bai gaskata ba to fal yasalu ramadan ku je ku tambayi watan ramadana da watan ramadana zai yi magana da ya gaya muku gaskiya abinda na faɗa cewa lalle malam ya zama musu ramadul uyun domin tun da ya bayani a cikin watan ramadana suke ta hauragiya suke ta bankaura law kana sha'ru sawmi insan naqikan da a ce watan ramadana shi kanshi mutum ne mai magana da furuci la takallaman binuni tawki wa tahaddathan bi bayani da zai yi jawabi da zai yi ainihin bayani cewa ne lalle malam ya karantar da tauhidi lalle malam ya karantar da aqida kuma mutane sun me sun gane sun ainihin fahimta kamar yadda wani mawaki yake cewa law kana yadri mal muhawaratu ishtaka wa la kana law arafa al kalama takallami na'am to jama'a wannan ita ce ainihin wato kamar shimfiɗa kenan daga farko zuwa nan duka shimfiɗa ce da gabatarwa an gane wannan to shine zamu shiga samimul mawdu law kana minbaruhu ana lamma da'a idrisu alla tasta'i nu ghayra rabbil arshi wal mizan yaushe ne farkon fitinar shine lokacin da الشيخ العلامة إدريس بن عبد العزيز حفظه الله يكرنتر أتكين وتر رمضان تيوى ألا تستعينوا غير رب العرش والميزان karku nemi agaji karku nemi taimakon kowa sanda kuka shiga musiba sai Allah shi kadai ubangijin al'arshi ubangijin almizan min anbiya karku nemi taimako ko a wurin annabawa ne au auliya ko a wurin waliyai ne au ghairihim ko wasunsu hadi huququl khaliq mannan neman taimako da agaji in an shiga musiba a cikin abin da ba wanda zai iya biyan bukata sai Allah to wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan shi yasa shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya fassale bayani a cikin littafin shi al-istighathatul kubra na an tsallake ko zan dawo a cikin al-istighathatul kubra warraddu ala al-bakari ya fassale bayani filla filla akan me akan wannan mas'alar an gane wannan saboda haka law kana minbaruhu dara ilma al-hiwari da minbarin shi yana da ilimin muhawara da tattaunawa da magana to tahawaran da zai yi muhawara da yan bid'a wa takhadaban da yayi magana da su bilisani da harshe wanda yake na bayani cewa lalle abinda malam ya karantar gaskiya ne malam ya ce musu la yusta'anu bihim ba a neman taimako da annabawa ko manzanni ko waliyai kama huwa sabitun fi suratin ma'rufatin bi matsani malam haka ya faɗi yace kamar yadda ya tabbata a cikin wannan surar da take sananniya suratul fatiha wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim har zuwa karshe saboda haka to malam da ya gabatar musu da wannan jawabin wace amsa suka bashi qalu to za ku ji sai suka kasu kashi uku wasu masu guluwin cikinsu suka ce ya kafurta suka ce ne ya bar musulunci daidai yake ma da audin jabberi a hukunta shi ba haka suka faɗi ba na biyansu wayanda suke suka ɗan sassauta suka ce ya yi su'ul adab tukunna na ukunsu suka ce a'a ai baya da uslubi abinda ya faɗa gaskiya ne amma bai sa shi a uslubin da ya dace ba ba haka suka kasu gida uku ba to kowanne za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya mu mayan mai da martani qalu asa al'adaba ay li nabiyina wa khala min al-uslub 'inda ath-thani nasabu ilayhi isa'at al-'adab wal akhlaq lil mab'uth bil qur'ani لكن ثالثهم عزاه إلى الكفر والشرك والإضلال والبهتان بل ألحقوه بذلك المسجون من شهد الأنام بكفره وهوان سكتي أساء الأدب يا مونا لددي ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na farkon su na biyun suka ce wa kalamin al-uslubi ai ba ya ma da uslubi inda sani a wurin kashi na biyun nasabu ilaihi isa'at al-adabi su waɗannan na biyun sun nasabta masa cewa ba shi da me ba ya da kyakkyawan ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhlaq da kyawawan halaye lil mab'us bil qur'ani ga wannan annabin da aka aiko da al-qur'ani lakin na salisahu sai dai firka ta uku daga cikin waɗanda suka zambace shi azahu ila al-kufr sai suka jingina shi zuwa ga kafirci wa shirki da shirka wal idlal da bata wal buhutani suka ce ma ya kirizancan ƙarya bal basu ma tsaya nan ba alhaquhu bidhalika al-masjun sai suka nasabta shi da wannan al-masjun din shine wa shine abdul jabbar wanda man shahida al-anamu bi kufri wanda bayin Allah suka yi ittifaki akan cewa ya kafirta wa hawani kuma ya wulakanta wayannan azzaluman sai suka yi me sai suka yi kiyasin shi da malam suka ce ai irin abin da yayi shine irin abin da malam yayi ba bambanci saboda haka suna kira ga gwamnati ta dauki mataki akan shi kaza kaza kaza yawa baba impossible abin da nake so ku fahimta shine muna so mu dawwana abu wani abu na tarihi ne a rubuce wanda koda ƴan bayan suka zo za su san yadda kadiyar ta faru koda a rubuce ne yaran mu su haddace su dinga rerawa an fahimci wannan da kyau saboda haka kawai muna ne muna idman muna tadmini ne na ne na hikayar abin da ya faru ko da a takaice ya zama a dawwane an gane wannan saboda haka za'ama allazina tazandaqu anna ar-rasula wa rabbahu shay'an mustawiyan su wayannan zindikan fa su ne waɗanda suka riya cewa da Allah subhanahu wata'ala da manzon shi to ɗaya suke babu bambanci da ma ina fata mun fahimci wannan da kyau kamar yadda kamar yadda waɗanda suka yi karatu jiya suka yi jawabi cewa ne cewa kamar yadda suka yi bayani cewa su sufaye waɗanda suke adadinsu adadi mai yawan gaske sun shiga kurkuku saboda ne saboda kafirci wani ma sata yayi wani damfara yayi wani yankan aljihu yayi ba abinda ba su yi ba wani kudin jabu yayi duka wayannan miyagun laifukan ne suka kai su ne gidan kurkuku shi kuma malam ya zama ne ya zama ya hau turba ne ta annabawa da masu koyi da su daga cikin salafus salih abinda ya kai shi kurkuku tauhidi shi ma abinda ya kai shi kurkuku tauhidi al-imamu ahmad ba abinda al-mamun ya dinga masa ba kenan da al-mu'tasim yazo ya dora al-wasiq shi ma yazo ya dora da al-mutawakkil yazo sannan yazo ya sake shi to ba al'imamu ahmad ba ne kaɗai aka yi ma wannan cin zarafin akwai waɗanda aka yi musu ma sama da abin da aka yi wa al'imamu ahmad wallahi sai dai kawai tashi ta fi bayyana ne saboda ne saboda matsayin shi da darajar shi a duniyar musulunci da sunna ya wuce na wa'ancan malaman a al'imamul buwaitsi ɗalibin al'imamu shafi'i ne balma shi ne babba daga cikin maruwaita galibin ruwayoyin da za ka ji an yi daga al'imamu shafi'i al'imamu lubuwaɗi ne yake ruwaitowa abu yaqub yusuf bin yahya tare da al'imamu ahmad aka wulaƙanta su shi bai ma fito ba a cikin kurkukun ya mutu kun ji ɗaya bayan shi nu'aym bin ahmad almarwazi shi ma a cikin kurkuku ya mutu shi balma da sarƙa a hannun shi da mari a ƙafarsa da kukumi a wuyan shi a haka suka dinga jan shi har ya mutu bayan ya mutu dama ya yi wasiya ya ce idan ya mutu kar a kwance mai wannan sarkar a binne shi da ita ya ce inni muhasin ya ce zan yi husuma da su a gaban Allah da wannan sarkar haka suka binne shi a matsayin shi na musulmi ba ma musulmi ba malami limani daga cikin limaman ahalus sunna haka suka binne nu'aym bin ahmad wallahi babu wanka babu likafani babu sallah haka suka haka rami suka binne shi kamar yadda ake binne mushe saboda kawai ya ki ya ce alƙur'anu makulukun ya ce alƙur'anu kalamullah غير مخلوق الإمام الخزائي شي با ما كان شكر حكم با شي miyagun malamai ulama usu su ne ma suka ba da fatawa su ibn abi du'ad al-mu'tazili alwasik ya tambaye shi yace to tunda yaki amsawa me hukuncin shi yace uqtulhu wa damuhu fi raqabati yace ka kashe shi kawai ranka ya dade jinin shi yana wuya alwasik da kanshi ya dau takobi yayi khatwa yace wannan takun da zan yi insara kan wannan arnan ina ahtasibu ama inda Allah yace ina neman lada a wurin Allah ya sare kan al-Imam al-Khuzai da sarka a jikinsa al-Imam Ahmad shi ba ya fito ba ma shi ya fito an fito da shi daga bato wayannan duk kashe su aka yi ga shekul islam ibn taimiyya sau nawa ya shiga kurkuku ba sau ɗaya ba sau yiwu ba sau uku ba sau bakwai ya shiga a ƙarshe dai a ciki ne a ciki ya mutu Allah ta'ala ya ji ɗansu da rahama sau da haka wannan sunna ce ta annabawa la ta kuni bi jabani idan in dai za ka yi wannan da'awar to ka tabbatar wannan tafarkin yana nan zuwa a kanka yawwa wallahu musta'an saboda haka waɗannan bayan Allah da aka cutar da su saboda da'awa akwai wayanda sun shiga kurkuku sun fito wasu da suka shiga basu fito ba akwai wayanda ma ba a shigar da su kurkukun ba kashe su kawai aka irin su Sa'id bin Jubair ba nan take Hajjaji ya sa aka kashe shi ba ko kurkukun ma ana kawo shi kawai aka yi muhawara shikenan aka sare mai kai akwai wayanda su kuma ma wulakanta su aka yi a gaban mutane yanzu ima al-Imam Malik ba bulala aka yi masa ba har ya zama a sallama baya iya dora hannun shi a kirjinsa saboda me saboda hannun shi ya samu ya ya kage saboda duka waye yanzu ya kai darajar Imam al-Imam Malik waye shi ga yamun waye to ga wulakancin da aka yi masa amma yanzu waɗanda suka yi mai wannan cutarwar ina suke ba a jin su ko sunan su ma ba a sani ba sai mai leke-leke da kurɗa-kurɗa a tarihi ne ma zai je kwakulo ya yana yana gaya mana an manta da su sun zama nasiyan mansiya shi kuma al'imamu malik ba haba haddis bila harf ka faɗi komai ma saboda haka wannan tafarki ne na annabawa kuma haka abin yake wallahi jama'a ba wai wa'ancan zamanin ba har a wannan zamanin yanzu sanda wannan waliyul ahad din yazo na Saudiya daga zuwan shi zuwa yanzu malamai nawa ne yanzu suke kurkuku ka sani kun san dai Saudiya ai su ne sidratul muntaha wurin taka tsantsan game da bayani kan gwamnati a minbari ko to amma da barnar yawa suka ga babu hanyar da za su ne da za su isar da sakon su yaje wallahi al-inkarul alani suka dinga yi ba ku gani ba ko ta social media a waya gani akwai limamin da yana kan mumbari dattijo ne aka suka je askara wannan suka wurgo shi aka dinga kwallo da shi aka kai shi gida suna nan bila adadin suna nan a kurkuku har yanzu ba a daina ba har yanzu ba a daina ba kuma har duniya ta tashi ba za su daina ba in dai kana kan wannan tafarkin na tauhidi in dai kana kan me in dai kana kan wannan hanyar abinda nake so mu fahimta mai muhimmanci shine kun ga wayannan azzaluman shugabannin da suke cutar da malaman sunna malam ya sha faɗi da sauran malamai wallahi ba sa yi sai da gagarumin goyon bayan miyagun malamai su ne suke halatta musu su ne suke barrara musu wannan al'amari na cutar da malamai ga su nan kamar yadda na ba mu misali irin su ibn abidu adinna irin su ibn wakil irin ainihin su wannan ibn makhluf waɗanda suka yi ta zigawa aka kulle ibn taimiyya aka ɗaure shi jama'a irin su wannan shi albakari ɗin da ibn taimiyya duk wayannan miyagun malamai ne su ne waɗanda suke gindin wa wayannan azzaluman shugabannin wanda ne suke ba su fatawoyi na ƙarerai waɗanda suka saba wa ƙur'ani da sunna akwai abin da ya faru da al'imamun nawawi jama'a a lokacin azzahir zai je ya yaƙi kafirai ko tatar sai ya tara malamai gaba ɗaya a dimashik cewa su ba shi fatawa yana so ya karɓi dirhami ɗaya a hannun talakawa saboda a tara a yi mai a ji a yi jihadi duka malaman duka suka haɗa akan wannan fatawar aka ce sai malami ɗaya ne bai sa hannu akan wannan fatawar ba shine muhiddin annawawi yasa aka zo da shi gaban shi yace me yasa duk malamai gashi sun bada fatawa kai ka ki ka bada sai yace ni na san cewa akwai dukiya mai yawan gaske a cikin wannan fadar taka ta gwamnati matanka da bayinka akwai munduwa munduwa da da awarwaro da da, da dan kunnaye na zinari na gold duk gasu nan sun fi ɗari ƙwarorinka me yasa duk ba za a ɗauka a yi fi sabilillahi ba sai mutanen da suke mutuwa da yunwa su ne za a ce a karɓi kuɗinsu ya ce idan aka karɓi waɗannan dukiyar da ke gidanka aka je aka yi jihadi da ita ta ƙare to sai in sa hannu a haɗa taimako a tafi jihadi saboda haka sai ya ce wa alimamin nawawi to ka tattara kayanka ka ban min gari na alimamin nawawi ce tafi nono fari ya tattara kayan shi ya tafi ya bar dimashq ya bar dimashq ya fita sai daga baya su kansu malaman sun san waye al-imamun nawawi waliyin Allah bawan Allah suka zo suna kuka to yanzu ka ko ruwan nan to ai mu mun kade sai Allah ya halaka mu kaza kaza kaza su sun san dare sannan sai sarki yace to ya dawo yace ba zai dawo ba yace in dai shine akan kujera akan mulki to ba zai taba dawowa ba ba zai zai zauna a karkashin gwamnatin azzalumai ba wayannan su waye malamai ne fa suka bada fatawa suka ba gwamnati fatawa akan abin da yake zalunci ne malami ɗaya aka samu wanda ne wanda ya kauce ma wannan fata ka duba kanadilun wa manadil zaka ga wannan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka saboda haka wayannan duk da suke ta cewa yayi subul adab yayi shirka yayi kaza yayi kaza dukkanin su fa miyagun malamai ne su ne suke cewa ne wa man qalu wa man ba'budu illa al-kalb wal khinzir wal insanu hatta al-jani su masu wannan maganan cewa an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne ba masu cewa komai ma Allah ne da kare da doki da alade da mutum da aljan dukkanin su abun bautar su ne masu faɗin wannan maganar su ne ba suke cewa wai kuma wai an muna lalle da biga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalat lahu sufiyatun in anta illa munkirun bi dalalatil adanan sufiya sufaye suka ce wai shi malam ai yana ne yana musun girman manzon Allah ne sallallahu baya ganin girman shi baya girmama manzon Allah baya darasta shi a kagen su da sharrin su to duk wannan shine sharrin da suka yi da kagen da suka yi shine aka hakaito anan to wace amsa aka ba su fa ajaba minbaru sai minbarin malam ya bada amsa minbarin malam ne yayi jawabi wannan isti'ara ce da kinaya yau za a ce mimbarin nan na malam ya yi magana ana nufin malam ya ba da jawabi da raji an gane ko saboda haka fa'ajaba mimbaruhu na'am lam tasma'u innal jidala tabi'atul insani ah ai wannan matsala ce wadiha in ba dan jidali da jayayya dabi'a ce ta dan adam ba to menene abin jayayya akan cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah me abin jayayya wa kana insanu aktsara shay'in jadala saboda haka ya ba su amsa cewa bari ku ji ba komai suke nufi ba da wai a kyautata ladabi ga annabi sallallahu alaihi ku saurara ku ji idan yan bid'an nan da zindigai suka ce a kyautata ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa suna nufin abu sunna shi bane abin da suke nufi ayi mai guluwi a wuce da shi matsayin da Allah ya ajiye shi shine su idan baka yi wannan ba shine kai suul adab kar ka kara kar ka rage idan baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah ba to kai suul adab idan baka dauko haƙƙin Allah subhanahu wataala ka bashi da siffa Allah ba kai suul adab wannan shine fa kawai abin da suke nufi shine man adabu inda alqaumi illa ma ghalaw bi nabiyina wa rasulina samhani ba wani abu da suke nufi da su'ul adab shine ne ba abin da suke nufi da a kyauta da nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face shine a ne ayi guluwi a wuce gona da iri da shi wa kamalatul adabi inda alqaumi cikan ladabi a wurin wayannan mutanen ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine an yutra bihi itra'a bis sulban a ainihin wato zake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda kiristoci suka zake akan annabi Isa karka kara karka rage shine wannan saboda haka masoya annabi a wurin su sune wanda suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da kiristoci suka yi wa annabi Isa shikenan kawai saboda haka daga yau daga yau kaji daga sun ce su'ul adab abinda suke nufi shine mai rashin yin guluwi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sun ce husnul adab abinda suke nufi da kyautata ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine me dauka shakan shi matsayin Allah a bauta mai wallahi wannan shine abinda suke nufi haka suke faɗi da bakin su kuma abinda yake a littattafan su kenan amma ne sai su yi wa abin kwaskwarima wannan kenan saboda haka wa iqamatul adabi indahum bi an yunzal asali bi an yunzal ne bi manzilatil ilahi dani a ajiye shi a matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wa guluhum ya qawmu ma ya'alu bihi al adaba wal ijlal khudh bi bayan wannan guluwun da suke yi shine abin da suke nufi da ladabi ga annabi shine abin da suke nufi da girmama annabi ka rike wannan bayanin da kyau wannan shine kawai kasi maka wata kwaskwarima to mun gama da waɗannan a takaice sai masu fakewa da uslubi wa kadhaka mal uslubu inda alqawm illa an yughatta alhaq bil kitman kawai kakka kara kakka rage ma'anan su ayi uslubi a wurin shine ayi rufa rufa a boye gaskiya amma in ka ce musu haka zai ce ƙarya ne su ba haka suke nufi ba amma lisanul hal ɗinsu wallahi haka yake nuna ko da lisanul makal ɗinsu ya ƙaryata waje a dubi hane sai ka nata an fusuhun zulman wa abuwa saboda haka su yanzu a wurinsu in dai za ka fito da gaskiya ƙarara ka yi bayaninta ran 'yan siyasa ya ɓaci ran munafukai ya ɓaci to ba ka da musulmi shi kenan ما الأسلوب عندهم ودوا بأن داهنتم فيداهن حتى تساووهم بلا فرقان كما يند سكي wannan mudahanar to so suke yi kuma ku yi me ku yi mudahana kama yanda suke rufa rufa so suke kuma ku yi rufa rufa ku zama daidai ne ku zama daidai da su hatta tusawuhum bila farqan akwai wata nukuda mai muhimmanci da yake so dan ja hankalin mu ko in ja hankalin su masu fakewa da uslubin nan da a ce masu uslubin nan sun sanya ikhlas da tsoron Allah da manufa mai kyau ko to wallahi ko da suna da sabani da malam sabani wani abu ne baka isa ka hana shi a cikin harkar da'awa ba hatta sahabbai mun sani sun samu bambancin fahimta saboda a matsayinka na malami mai da'awa na faɗi wannan maganar a Nijar a matsayinka na malami mai da'awa mai karantarwa ba wani abun mamaki bane dan ka samu bambancin fahimta da da da dakta yana da fahimtar kaza kana da fahimtar kaza amma a maganar aqida da tauhidi ba wannan bayani babu me yasa ba za ka zo ka tsaya ka jajirce a yaki shirka da kai ba waccan matsalar taka da kake da ita kai da malam ka zo ka same shi ma ko ka kira shi a waya ka bayyana mai fahimtar ka ka sauke nauyi ka fita a wurin Allah kai kana ganin kan gaskiya kake in dakta ya dauka shikenan fa nema in bai dauka ba ka fita ba an warware rikicin cikin matsala ba waccan aqida da tauhidi kuma karka bude wa mushrikai kofa karka bude wa kafirai kofa har su zo suna kafa hujja da bayanin ka a matsayin ka na ahlus sunna su ce ai hatta ashabuhu ma yarudduna alai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace aka ce me yasa ba zai karkashe munafikai ba da suke ciki yace ne li Allah ya kula mushrikuna inda muhammadan yaqtulu man ashabahu yanzu manzala sallama ya bar kashe su ya bar yaƙar su kuma ya san su Allah ya fayyana ya bayyana mai su amma saboda waccan maslahar kar mushrikai su samu wata kofa sai ya toshe wannan ku duba Abdullahi bin Jahash da ya je yayi jihadi a wata mai alfarma ya yaƙi kafirai ai wannan haramun ne a musulunci ko ba haka ba da aka yi wata akan shi sai Allah ta'ala ya saukar da aya a cikin alqur'ani su kutun da guda yana kare shi yasalunaka ani shahril harami qitalun fi kul qitalun fihi kabir ya haq wa saddun an sabi Allah subhanahu wa ta'ala a gurguje ba sai mun ja ayar duka ba a gurguje Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kariya cewa ai kafircin da mushrikai suke yi da saddun an sabilillahi da suke yi da hana a fahimci tauhidi da aqida da suke yi akbaru min alqatl yafi girman zinubi da barna sama da ainihin kashe kafirai da ya a wata mai alfarma saboda haka a bar wannan maganar ga abin da yafi muhimmanci me yasa ahlus sunnan mu ne yanzu ba za su ke kula da irin wannan ba wallahi rarrabuwar kan ahalin sunna na daga cikin al'asbab wal awamil al-kubra waɗanda suke kawo mana fashal da rauni na ƙarshe haba ahalus sunna ya ahalus sunna me yasa ba za mu ke haƙura da ƙananan abubuwa ba mu kalli wato girman sharri na rarrabuwar kai ba abin da yake haɗa kan al'umma wallahi irin tauhidi ku kalla ku gani mutanen da suke ta zuwa saboda tauhidin nan waɗanda kwata-kwata malam bai taɓa sanin su ba su taɓa sanin malam ba amma eh amma su baro ƙasashen su su taho saboda me saboda tauhidi wannan yana ƙara nuna maka ashe tauhidi haɗa kai yake ba raba kai ba kamar yadda wasu munafukai suke faɗi mushrikai da ka zo kana karanta da tauhidi sai a ce zaka raba kan mutane to mu gashi mun gani yanzu amaliyan karatun tauhidi ya hada yan Nijar da Najeriya ya hada mutanen Maiduguri da mutanen Bauchi mutanen Kano da mutanen Bauchi har Europe ga suna ka je ka saurari Isha FM kaga waɗanda suke kira Ghana ina ne duk tauhidi ne da aqida saboda haka idan har ana so kai ya haɗu wallahi sai an haɗa kan wannan tauhidi da aqida sannan kuma mu fahimci wani abu karantar da tauhidi ijmalan a dunkule da rufa-rufa ko wallahi awan ba sa ganewa sai an yi bit tafsir filla filla daki daki gaba gaba sala sala a ce musu ba a kira in ya sai a bada misali sai kan ce oh dama aka sun gane saboda haka sai an yi filla-filla sai an yi daki-daki wallahi idan kai matsoraci ne ba za ka iya wannan aikin ba mu dinnan da muke wannan magana a nan muna da abubuwan da muka san za a iya cutar da mu a kai wallahi da yawa amma muna sanar mun rufe idanmu mun take saboda me duk abin da za ka samu a duniyan nan aikin banza ne a nan za ka bar shi wal akhiratu khairun walakhiratu khairul laka min lule lahira ita ce tafi alkhairi saboda haka wallahi kar mu fifita bal tu'thiruna hayata dunya ta khairul abad ha gidan da kake zaune ya zaliman shugabanni ne suka gina ma rigar da kake sawa su suka gina ma wa mad'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu dana ta ina zaka iya zuwa kai bayanin gaskiya shi yasa kun ga matasan nan kun ga matasan nan da kuke tasowa masu da'awa ire-ire na ire-iren ku shi yasa za ga ƴan siyasan nan ba su da waɗanda suke so su dana wa tarko irin matasa masu da'awa daga an ga matashi ya taso da zalaka da fasaha sai ga ƴan siyasan nan sun kewaye shi za ce a kana makallawa yana fahimtar karatun ka wallahi wallahi to ai ga wata miliyan goma ma daga honorable wane wane zai ki karba bari ba ku wata kissa ka je ka duba siyarwa alamin nubala tarih na ainihin wato Tawus bin Kaisan Tawus bin Kaisan tabi'i ne ai bawan Allah shi a zamanin sa baya zuwa gidan gwamnati baya zuwa maula baya zuwa kwaram anan na bada jin wannan hausar an gane ko saboda haka sai 'yan siyasa a wannan lokacin sai suka ce to shi wannan malamin ya fi kowa tsoron Allah ne duk ya fi sauran malaman ne kaza kaza to bari ni maganin shi sai aka samu cikin irin waɗanda 'yan midiyan nan da suke shiga gidan rediyo su babatu su zagi wanda suka ga dama sai aka ce sai ainihin yalla ɗan shugaba sarki sai ya ce to wane eh idan ka je ka kai ma ɗawus bin kaisan wannan kuɗin inda ya karɓa to za a yi maka kyauta mai yawan gaske ya tafi ya je har gidan shi ya same shi yana karatun Qur'ani yana zikiri yace aka rama kallahu ga wannan sarki yace a kawo maka yace bana bukata yayyayye ya yaudare shi ya karba yaki sai ya duba wani sai da ya duba ya gafala yana karatun shi sai ya ga wani dustbin da ake zuba shara kawai sai ya faci ido sai ya jefa jaka kudin a ciki sai ya ce sai an jima sai ya tafi yana zuwa kawai sai ya ce wa sarki ai habawa ai aka rama kallahu tun ya sa hannu ya karbe ka ce madalla masha Allah bayan watanni sai aka ji ɗawus yana ragargazar gwamnati suka ce yanzu shi wannan mu bashi bakin shi ya ci kuma yanzu ya zo yana taɓa mu sai aka aiko wani cewa ya je ya ce wannan kuɗin da aka bashi ya dawo musu da shi ana zuwa aka same shi to sarki ya ce tun da dai kai kaza kaza ne a dawo da wannan kuɗin sai ce ai shi bai karbi kuɗi ba sai sa dan sako ya koma sai je ce to ya ce fa bai karbi kuɗin nan ba sai aka ce to ina wanda aka aika ya koma ya je ya karbo mana kuɗin mu ina zuwa ya je ya samu Dawud sai aka maka Allah kuɗin nan da na kawo maka sai ya ce na karba sai ya ce a gaskiya baka karba ba sai kawai ya waiga haka wurin dustbin din yana zuwa sai ya ga sai ya ga giza-giza yayi yana nasada al-ankabut alal mal inda ya aje kudin wurin ya giza gizo ya yi yana a wurin alama tun da ya aje ba ma wanda ya je kalli wannan kudin ko ya je ya taba to ya kake gani inda ya karɓi kudin su ashe yan siyasa an suka baka kudi wallahi tarko suka dana ma in baka sani ba wallahi wanda ka je in faskare zakai idan yankan farce za ka in recharge card za ka dinga siyarwa gulo mtn a ti salat wallahi ya fi maka alkhairi in dai kana son ka yi da'awa ta gaskiya a an samu wani alhajin birni a halin kairi wanda yake son addini amma bai da karatu ya ce to zo ne a ta'awun ya ba haka ya gina ma masallaci ko kuma shugaban ne ma amma an san yana da aƙida kamar yadda malam ya faɗi dazu ba laifi ba ne amma galibin waɗanda kuke ganin ba sa iya cewa komai ɗin nan ko wallahi bakin da ya ci ne ba zai iya magana ba
bilmunasaba kamar yadda ya faɗa 'yan siyasa suna ɗana wa masu karantarwa tarko a kusan haka ya faru da ni akwai lokacin da wani babba a garin nan ina jin ko matarsa ne ko yarsa ne ba ta da lafiya da kusan haƙƙin musulmi ne akan musulmi ka je ka gaishe shi tunda yana muna gaisawa da shi ta waya to sai na je masa gaisuwa to na tafi da yaya na yana jin waɗansu su ma suna nan yanzu da muka je bayan mun gaisa na zo na shigo mota sai ya rako ni sai ce malam kana amfani da zuma ne sai ce masa eh na kan yi amfani da zuma sai ce bari a kawo maka ce a bari kawai da a malam bari a kawo maka na ce a malam bari a kawo maka daidai na ce to shikenan ta kawo ta babban roba a rufe sai na biyo yaya na nace ta kusa kan ci zuma mai yawa hakan nan me zan yi da ita wallahi cikin mu ba wanda ya bude mun dawo gida mun zo wajen mata sai na ce wa yara na ku dauko zuman nan a rarraba sai na samu a cikin sai da kuɗi ɗan naira dubu dubu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka zauna da mata na muka nace musu to me abun yi ni fa zan mai suka ce a'a ni fa zan mai suka ce wallahi malam raka mai riba tunda ai kaman ya yaudare ka ne to ka kyale shi to kuɗin da ba mai riba kenan to amma nan ka duba ce mun yayi zuma ko da yake yayi zuma ne to amma ni gaskiya ban gane ba wallahi ban gane ba to ga da dole sai a hankali eh daga jin kullum sai ga ya kawo ta miliyan 200 an arbalo na ce in bada account ka za mu da suke so akalla ko ban ci ba ce in yi su to rufe baki na kan soke su kun san lokacin ko wannan member mu Buhari muke yi saboda ba dai a tsaye da musulmi da da musulmi kuma ka canja abin nan ba dai ba to wallahi lokacin miliyan 200 kudi ne irin na makaman nan yanzu da na karba me kake ji la tsare mu irin masu dawa kai akwai tarko a gaban mu akwai tarko
na muna kan baitin waddubi anda hantumu fayudahinu hatta tusawuhum bila farqani yawa saboda haka mudahana shikenan hatta ku kalla al-imamu sauri shi ma ka duba siyar al-imamu sauri abu ja'far al-mansur shi ma ya gaba ya zuwa gidan gwamnati ya kira shi ya ce faɗi bukatarka sai ya ce mai ita illaha ya ce ka ji tsoron Allah ni za ka yaudara ya ce wannan kujerar da kake kai da jinin almuhaziru na wal'ansar kawo amma ga 'ya'yansu da jikokin suna mutuwa ju'an ya mutu na ju'an sannan ni kadai saboda yaudara ka ce wai in faɗi bukatata sai ya sake ce mai kawai na ce ka faɗi bukatarka sai ya sake ce mai ittaqillaha ka ji tsoron Allah zamanin umar ɗan haɗabi yana yawo da laftu na ainihin jakuna da dukiya ana rarrabawa jama'a kai yanzu ga dukiya a fadarka ina gani raƙuma ba za su iya ɗauka ba ka ƙi ka je ka raba wa jama'a ko sai ni ne za ka yaudara ka ce min in faɗi bukatata a ɗauke su a raba wa bayan allah fi sabilillahi ya ƙi karɓa wannan ba tarko bane yake dana mai tarko ne yake dana masa kamar yadda mala yake faɗi waɗanda suke yan fansho ba a biya su ba wasu suna bin albashi wata da watanni ba a biya su ba wasu kaza wai kai malami a zo a kira kai fakila kana da wadatar kama baka rasa abin da zaka ci ba baka ba a kwana da yunwa a gidanka kana da motar ka da kake hawa ba a gidan haya kake ba haka kawai sai a zo a ce wai za a gina maka wani sabon gida wai kake tarewa a ciki kana hutawa ga wanda suke kwana da yunwa ba a biya su albashi ba ko ba ba su banjo ba suna gidan haya kuma wai ka karba kai shiru tsakani da Allah ina tsoron Allah a cikin wannan kuma yaushe kake kai kake sa rai ga irin wannan wai ya faɗi gaskiya shi yasa Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa li an amuta mu'minan mahzulan ahabbu ilayya min an amuta munafiqan saminan yace in mutu mumini ramanne yunwa ta kashe ni ya fi soyuwa a gare ni da na mutu munafiki kosashe mai kiba na ci kudin gwamnati yace haka ya fi min alkhairi so da haka duk wayannan magaba kana so ka ce wayannan duk malaman ba su san wannan karatun ba ne ba su karanta ba wallahi sun karanta sun sani su suke koyar da mu ma su suke koyar da mu to amma idan su ya rufe sun manta saboda duniya haka take Allah ta'ala ya tsare mu muna roƙon Allah mu ma kai ya jarrabe mu domin yanzu wasu munafikai yan siyasa suna nan suna ha wannan ustazin ka gobe kawai kana koma sai ga kai ma an zo an ce to ga wannan sun jarraba ka ne kana karba sai a zo a ce to sai a danna sai a yanke gun a ce to kun gan shi ba shine yake cewa kaza kaza ba to gashi mun wani lokacin gidan gwamnati ma za a gaice ka sai a sa kyamara baka sani ba kawo muku abinci kana taloma suna ɗauka sai sun gama ɗauka kawai ka zo kana wa'azi kana zafi kawai sai ku rabu da ustazan nan yunwa ke damu ba ku gan shi ba gashi sai a nuna hotonka ga kanan kana ham ham ham shikenan sun gama da kai to ban ma ji bani wallahu almusta'an saboda haka a takaice saboda lokaci uslubuhu qad mahasal iman min muna so mu yi wa waɗannan bayani na eh saboda lokaci muna so mu yi ma masu fakewa da uslubi bayanin fa'idar da uslubin malam ya bayar fa'idojin da me da aka samu a sakamakon me uslubin shi uslubuhu qad mahasal iman min kufran kulli fulanatin wa fulani uslubin malam shine ya rabe mana tsakanin kafirci duk wani mai kafirci أسلوبه قد ميز التوحيد من إشراك كل منافق خوان أسلوب مالا نيميز تكامل كافرتي دا شركة بدعة دا سنة an gane ko uslubuhu qad farraqa al-haqqayn min takhlid mubtadi'in akha shaytani uslubun malan ne ya rabe mana tsakanin masu ne chafu da tsakanin haƙƙin Allah da na manzansa an gane wannan ko su ce duk ɗaya ne masu chafu da al-isti'ana da ash-shafa'a uslubin malam ne ya bambance mana su ya fito mana da su fili muka gansu karara uslubuhu kad khawwafa al-umara min jawrin wa min israri dhi sultani uslubin malam ne ya farrake mana ya mana bayani ya ainihin ja kunnan azzaluman shugabanni wasu suna so su zalunci amma suna tsoron in malam ya hau munbari zai tona musu asiri sai su kame duk wannan uslubin wannan na daga cikin fa'idar da ya bayar to daga cikin babban uslubi daga cikin babban amfanin da aka samu a cikin uslubin shi uslubuhu qad mazzaqan wa takassaran ra'sal jarimati abidat tijani uslubun malam ne ya disashe hasken ra'asul jarima a bauchi ba a jin labarinsa wallahi tasowa ta tun ina dan karami ban ma san bauchi sunan jiha ba ce saboda ni idan aka lakawaya mai sunan daga an faɗi sunan shi sai a ce bauchi ko ba gaba to ni na ɗauka baucin ma sunan baban shi ne ba wai sunan gari ba ne sai daga baya da muka girma muka yi wayo ce wai ashe bauchi sunan gari ne to me yasa ba a jin motsin shi a baucin waye ya danne shi waye ya sai ana shi motsi uslubuhu qad mazzaqan wa takassaran ra's al-jarimati abida tijani ba tijani suke bautawa ba suke bautawa ka duba tufatu saniya ta ainihin doktor tahir mai gari albarnawi unwani yayi yace a sheikh tijani ilahu tijaniyin kuma akwai wanda ya kai sanin tijaniya ne ya kai farfes sai da ya kai martaba ta al-iznul mutlaq duk abin da ya ga dama yayi sannan yayi ritaya ya bar ya cire musu ya ajiye musu abin su ya dawo sunna kuma ya fallasa su to ba wai maganar tijjani ba har shi ra'asul jarima wallahi bauta mai suke yi kun manta shekaru 15 ko 16 suka wuce ba an samu waɗanda suka mai sujada ba kuma ya fito a tafsirin shi na Ramadana ya kare ya ce wai al'ada su ce al'ada su ce yin sujuda karramawa karrama shi suka yi da Allah malam ai hakuri na kusa karasawa uslubuhu qad fakka asra shirki min sufiyatin wa rawafidin ikhwani ko fahimci me ake nufi ana uslubun malam ne ya kunto wasu fursunonin shirka an ce fursuna ai wanda aka ribace shi a wurin yaki ko ba gaba to akwai wanda shirka da mushrikai ce ta ribace su suka zama fursunanta an gane ko sufaye da yan shi'a wanda suke yan uwan juna uslubin malam da karantawar shi ya ceto su gudanar yanzu yanzu ba gashi an samu wani anan ba ba gashi an same shi ba daga maiduguri uslubin da kuke zagi na malam din da shi ya fahimci tauhidi da shi ya fahimci sunna gashi yanzu nan ya tsaya ya baro maiduguri ya zo kawai shi ba wai dan ya zo a bashi mumbari ya ce wani abu ba ya zo ya ga malam ya ga ɗaliban malam ya ji daɗi yanzu dan Allah in malam ya muku wasu zunubai ko dan wannan ba za ku yafe mai ba in malam ya muku laifi ba za ku kawar da kai ba ko dan albarkacin ya karantar da wannan tauhidin an gane an fahimta ku kun karantar ba gane ba ba manzo Allah ne ce al-islamu ya jubbu ma qablahu ba hatta wanda ma ya laifin kafirci da shirka idan yazo ya karbi tauhidi duk sai a yafe mai zurban shi so da haka malam ya muku laifi ya muku raddi ya ragargaje ku ya ya bayyana bid'a ku so da haka shi yasa sai kuka ki goyen bayan shi ko saboda ya karantar da tauhidi to amma ku kalli girman tauhidin mana sai ku kawar da kai haka da'awar take dama kuma kun mai raddi shi ma ya muku raddi haka abin yake ma zalan nasu ya ruddu ba'duhum ala ba'd yawwa kul wa ma minna illa raddun wa mardud raddi ba gaba bane raddi ba gaba bane fahimta shi ya fada idan ka saba mata kai ma ka fito ka bayyana taka da hujja menene kasuwa ce ta demokaradiyya aka ce ake cikin ta kowa ya zo ya kasa hajar shi yayi tallanta mai kashi ma zai zo ya talle yanzu kaga ya samu mabiya saboda haka wannan shine uslub na malam ya mai ya ceto wasu fursunonin shirka sun dawo sun fahimci tauhidi jama'a an gane wannan saboda haka ya manja alta nabiyana a ƙarshe nake kira ga waɗanda suke ba akan tafarkin tauhidi ba waɗanda suke ba akan tafarkin sunna ba mu ba wai kin ku muke ba wallahi so muke ku shiri so muke ku gane ya man ja'alta nabiyana niddan liman lam yulad huwa lam yalid wahdani ya kai wanda ka maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama sa'a ya zama tsara ga ubangijin nan da bai haifa ba ba haife shi ba ya man alaihi tashabah alhaqqan ya kai wanda haƙƙin Allah da na manzon shi suka cakuɗe maka ka kasa gane haƙƙin ilah wa mustafar rahmani hatta nasabta shirka kufra wal igwa hakka nasabta shirka da bata li kulli muwahhidin ga wanda yake kira ga tauhidi da'in ila al imani yake kira zuwa ga imani isma ka kasa kunnanka ka saurari li qaulin sadiqin wani zance na gaskiya la yashtabi bil kibir ba a cakuda shi da ƙarya wa ta'wili ko tawili wal hadayani ko bankaura isma li qaulin fasil ka saurari wani zance wanda za a yi maka shi filla filla laka murshidun ai murshidun laka wanda zai shiryar da kai la tanfani anhu bi kulli makani in ka rike shi ba za ka taba karkacewa ka bar hanya ba sakon shine ka sani innan nabiyya muhammadun huwa abidun lillahi makhluqun bila nuqsani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane ba abokin Allah bane ba sa'an Allah bane ba mataimakin Allah bane ba tsaran Allah bane abidun lillahi bawan Allah ne makhluqun abun halitta ne bila nuqsani kuma haka ba tawaya bane a gare shi daraja ce ma da daukaka huwa mursalun aikin da Allah ya aiko shi yayi shine mai ya zama mursali mai isar da sako wa mubayyinul lishar'i ya bayyana shari'ar Allah la kuf'an shi ba sa'a bane na Allah la kuf'an liman huwa khaliqun bishani shi ba sa'a ne na wannan ubangijin mai halitta ba wanda yake kullu yawmin huwa fi sha'an ka sani nadahu khaliquhu bi wasfil abdi fi suwarin wa ayatin min alqur'ani Allah ta'ala a cikin surori da ayoyi na alqur'ani ya kira shi da siffar bawa eh bil kahfi duba cikin suratul kahfi alhamdulillahi allazi anzala الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا suratul subhanallazi asra سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير cikin suratul furqan tabarakallazi nazzala تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا allazi الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ah.
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله أكبر haka a cikin suratul jin وأنه لما قام- لما نعم.
قام عبد كان الله مثلا الله عبد الله.
يدعوه كادوا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا kaga sai Allah subhanahu wataala ya ce mai abdullahi karara wa annahu lamma qama abdullahi sai ya jingina shi waye abdullahi anan da Allah wai ya me ya me me- me akai ba kwa ganewa ha ga abu a fili karara wa wasiyatul mahmud Allah yurfa an hatta manzon Allah sallama yayi wasiya cewa kar a daga shi wayura ake ganin shi bi manzilatil ilahi tsari a ganshi a matsayin me shi Allah na biyu bayan Allah ta'ala aj'altani lillahi niddan da wani ya ce mai masha Allah wa shi ita ba abin da ya faɗi ba to mun gama da wannan shafin na ƙarshe sai ku waɗanda ake ta ƙoƙarin a kushe ku masu tauhidi da ake ta ƙoƙarin a sa muku shubha a sanyaya muku biwa ya man yulamu ya kai wanda ake zargin bi annahu lam yuhsin al adab wai baka da ladabi ga annabi wal usluba wai baka da uslubi ga manzon Allah wal burhan wai hujjojinka ba masu ƙarfi bane to karfafa ka da muke shine fasda bi ma tu'mar ka ci gaba فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين na'am mm.
إنا كفيناك المستهزئين wa a'rid anhum fasda bi ma tu'mar wa a'rid anhum ka kawar da kai ka kyale su wallahi hadhi sunnatul dayyani wannan shine tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala wasbir ala tauhidi ka ci gaba da hakuri akan tauhidi wal akhbar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal wal qur'ani da al qur'ani kalla la takum bi jabani kar ka zama matsoraci kar ka zama matsoraci banda tsoro banda tsoro jama'a wallahi wallahi kar ka zama matsoraci ka tsaya akan gaskiya ko zaka rasa ranka ko zaka rasa abincinka ko me zaka rasa إن أولياء الله لا لا خوف عليهم na'am لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ya isa kawai ba shaka waliyan Allah masu tauhidi la khawfun alaihim aina a nan duniya wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba kuma a lahira to a lahiran ma ba tsoron ba bakin ciki an gano wannan da kyau saboda haka ka daure gwargwadon jarabawar ka tsananin ta gwargwadon ne gwargwadon girman darajar ka da ladan ka a wurin Allah me yasa zaka damu menene a cikin duniyar nan ne gaba ɗayanta duka daɗin duniyar nan lissafa meye ne da Allah me shi gida mota mulki mata kuɗi ba shi ne ba shi ne iya daɗin ba to duk wani akwai wanda duk sun kai makura sidratul muntaha gurin jin wannan daɗin yanzu sun mutu sun bar duniyar yanzu suna jin daɗin a jikinsu ina yake ba daɗin ya wuce to kai saboda wannan kwaɗayin kana tsoron kar yawa shugabawa ne kar alhajuwa ne ya janye ma tallafi ko so da haka shi za ba ka fata gaskiya ba ko to ka ji tsoron ka Allah ya janye ma nashi tallafin ba wai ka ji tsoron shi yasa kun ga bara gurbin cikin mahalin sunna da suke kwance mana zani a kasuwa sun san ba su shirya da a wannan ba kawai suka shigo suna ta taradi eh yau wallahi malam ba su san ba su san wahalar da aka sha bane kafin sunnar ta kafi malam ba su sani ba kawai sai da aka gama aikin a bulus sannan suka zo suna ta tsine ma malaman mu suna ta zagin suna ta bid'antar da su eh suna cewa su ba ahlus sunna bane da akwai waɗanda a cikin da suka zo nan sai da na titsiye su na tsayar da su na ce sai sun gaya mana mun san da mu a wurin ku yan bid'a ne yanzu kun canja mawkifi ne kun yi taraju'i ne yanzu mun zama ahlus sunna shine kuka zo cikin mu suka yi ta kamaka ne wannan yanan wannan yanan karshe da nai ta naci wallahi sai da suka gaya min da bakin su cewa har yanzu suna nan a ganin cewa mu yan bid'a ne mana albani dan bid'a ne ba ahlus sunna bane to idan Allah an ce mallam albani dan bid'a ne kai kai ne zaka zama ahlus sunna kai ne zaka zaka zama ahlus sunna a sun yi taraji kan man Jafar shi mallam albani ai sun kama shi da kurakurai ya kai wajen goma sha kaza nace to mallam Idrisu fa sai suka ce to shi dai aka dinga haka aka dinga haka to shi dai mun kama shi da kuskure ɗaya ne al-inkarul alai saboda haka amma dai ana dai tafiya ana ci gaba za mu iya zuwa da safe yanzu kaga mun haɗu da shi da yamma mu koma mu mai raddi wallahi wannan shine abin da suka faɗi to menene amfanin waɗannan su dinga shigowa cikin mu da ku je kuna ba wa'ancan yan bidiyan haƙuri ku je ku ba marigayi da Ahmad Bamba haƙuri shi ya fi cancanta huwa aula a bashi haƙuri ku je ku ba iyalan Sheikh Jafar haƙuri iyalan malam albani su ya kamata a ba haƙuri su malam da aka zo aka bid'antar da su su ya kamata a ba haƙuri ba 'yan bid'a ba su suka fi cancanta a ba haƙuri wannan shine adalci jama'a ina daga cikin waɗanda mun dade muna magana akan wayannan mutana ina daga cikin na farko farkon waɗanda suka zo mun barin nan ma suka yi wa'azi akan su duk da na dan yi hannunka mai sanda ha a lokacin malam ma ya fahimta yake cewa kai abin ya bashi yake cewa a garin nan mu alhamdulillah ba su ba ma'ana yana nufin ba su da tasiri a ba su da tasiri a garin Bauchi amma sun fara shigowa sun fara shigowa wallahi ni hankali da waɗannan mutanen in dai ba su fito sun bayyana tubarsu a fili ba wallahi kan ku yarda da su illal ladina tabu sai in sun tuba sun bayyana sun gyara mun yadda aqida ɗaya ce amma ko da aqida ɗaya ce mutum zai zo mu zabzabina baina zalika eh daga an dan matsa ka shikenan kawai sai ka sallama saboda haka wannan magana ce ta gaskiya mu masu wa'azi ne wallahi sai mun gaya wa mutane halinku sai mun bayyana sai mun fallasa ku wannan shine Allah ta'ala ya mana muwafaka saboda haka idan kun tuba kun bari wallahi muna tare ai aikin nan tare ko tun farko da kuka zo inda kun zo da salon cewa a malam wani muna ganin ya kuskure saboda aya kaza malam ya kaza ba wanda zai damu da ku ba wanda baya kuskure amma ku hukunci kuka zo kuka yi aka fitar da su aka fitar da malaman nan namu daga sunna duk aikin da suka ya zama aikin banza kuma ga malaman nan suna nan da rai irin su dakta sani su dakta bakar birnin kudu su waye duk kuje ku ba su hakuri suna nan duk kun zazzage su kun tsintsire musu kun ce su ba ahlus sunna bane eh da waɗanda suke da rai al ahya'u minhum wal amwat duk suna nan buku ba su hakuri ba amma kun je kuna ba yan bid'a hakuri kuma kun ce ku ku ne zakunan sunna ko ku ne masu masu tushe masu cizge bid'a daga tushenta yanzu kuma kun zo kun karfafa su har sun zo suna mana izgiri suna yawo da ka daga ka fara kana ce kaga irin suna ba kaga dan jaridar da zai sanan ma sai da ya cika baki ga wannan mai kazan mai zagin mutane mai waye mai kaza yau gashi saboda haka wallahi jama'a mu yi taka tsantsan jama'a Allah ta'ala ya mana muwafaka mun zo karshe ku yi hakuri wadrid bi sayfil wahyi ra's jarimatin wa ta'an bi rumhika abid al awsan yawa kai amfani da takobinka mun ce takobi takobi ta ma'ana takobi ta sunna takobi na alqur'ani da sunna ka sare kan ra'asul jarima kai raga-raga da bid'ar da yake yadawa wada an birum hika kai amfani da mashin ka na sunna ka soki abidan ausani masu bautan gumaka na sassakawa da gumaka masu magana a ƙarshe wansur kitaballahi ka zama mai taimakon littafin Allah wal asar da hadisai wal akhbar an salafin wanda suka zo daga magabata humul arkani sune madogara wa ahmad ilaha al'arshi ka ainihin gode wa Allah ubangijin al'arshi man ja'ala al-quluba 'ala al-kitabi wa sunnatan wa sunnatil adnani wanda ya sanya zukatanmu suka zama akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wayan mu bane ba dabaran mu ba waqtum kalamaka bis salati ma'a salami 'ala ar-rasuli wa alihi al-a'wani ka cike magana ka da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da aminci akan manzon Allah da iyalan gidansa da sahabbansa da matayensa da duk wanda suka taimaki da awarsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta